إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله الخطبتنا اليوم تتكلم على أحكام الزكاة الزكاة هي القدر الواجب إخراجه لمستحقه في مال الذي بلغ النساب معينا بشروط مخصوصة وقد سميت زكاة لأنها تزكي العبد وترفع شأنه عند ربه وتزكي المال وتبارك وتباركه وتزيد فيه كما قال تعالى في كتابه والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة وقد قرنت بالصلاة في القرآن الكريم في آيات كثيرة فمن أنكر, فمن أنكر وجوبها فقد كفر ووجب على الحاكم أن يأمره بالترجيع بالتوبة والرجوع عن إنكاره ويمهله ثلاثة أيام يراجع فيها نفسه فإن تاب كان بها وإلا قتله كفرا وما أقر بوجوبها وامتنع عن أدائها أخذها الحاكم منه قهرا ولو اضطر إلى قتاله فقد قاتل أبو بكر رضي الله عنه الذين منعوا عن دفع الزكاة الزكاة عبادة مالية يتطهر بها العبد يتقرب بها العبد إلى خالقه عز وجل فإذا أداها كاملة على وجوبها الصحيح رادية بها نفسه مبتغيا بها وجه ربه تعالى غير مرائي بها الناس كانت سببا في نجاته من عذاب النار ودخوله الجنة كما صرحت بذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات ربه وسلامه عليه أما بعد عباد الله باين الله كتبر متيو tana mana magana ne akan hukunce-hukuncen zakka. Mu sani lallai ita zakka wani abu ne wanda yake wajibi wadda Allah maɗaukakin sarki ya iyakance shi mutum zai fitar a cikin dukiyarsa idan ta kai ƙa'idan da ya kamata a cire tare da wani sharaɗi wadda Allah maɗaukakin sarki ya yi shi keɓancacce akan wannan dukiyar. kuma an kira ta zakka ne saboda tana tsarkakewa bawa don haka ce azzaka shine tsarki ko to tana tsarkake bawa ma'ana duk bawan da ya cire zakka ya bayar yana Allah yana tsarkake shi ya zama mai tsarki dalilin wannan zakka sannan tana daga sha'aninsu wato lamarin mutum yakan dagu a wajen ubangiji iya da daraja da kima a wajen Allah saboda ya cire zakka ya bi dokar Allah sannan tana tsarkakewa dukiyar dukiyar ita kanta ta zama mai tsarki ba tare da wasu abubuwa a cikinta ba kuma sannan dukiyar tana samun albarka in aka ce albarka shine dukiyar da ta dinga yaduwa tana karuwa kuma dukiyar da ta dinga wadatar da shi zai wadatu da ita komi karancinta ka ku duwar da dukiyarsa komi yawanta in baya wadatuwa da ita kaga babu albarka a ciki sannan kuma tana ƙara ma yawan dukiya ɗin kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yake gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuzmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum Allah ya ce ka karba daga cikin dukiyarsu zakka wacce za ta tsarkake su ta tsarkake bawa ya zama mai tsarki ku tazkihim biha kuma ta tsarkake musu dukiyoyinsu ta tsarkake dukiya ta tsarkake wanda ya bada dukiya bayan nan kuma wasalli alaihim ya yi musu addu'a wanda ka'idan zakka kenan dama shugaba ake so a ta abawa kuma ya tura wani da kwamiti su dinga min mutane su karbo ba zancen cewa na ba wa ne kawai ba mu zakka ka noma amfani da ya kai zakka ba mu idan an zo an tara sai shugaba ya musu addu'a wannan addu'ar da shugaba zai yi wa masu dukiya idan suka ba da zakka Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'in na salata ka sakanun lahum lallai addu'anka nutsuwa ce a gare su. Kaga ko anan mun yi rashin wasu abubuwa da dama, wadda matakin farko ba ma son ba kuma ci zakka. Kuma ban ce akwai wasu ɓangare na addini a ƙasar nan wadda ba su da kwamati. Kuma inda kwamati kuwa ya zama wajibi a musulunci su ya kamata a ba zakka saboda mutum ya samu wannan ruwan. na farko shugaban wannan guri wanda yasa aka tattara idan an tara ya zo addu'a akai wannan addu'ar in ji in ji Allah madaukakin sarki tana sa nutsuwa tana sa nutsuwa shi yasa da yanzu yawancin an yi zakar ma ga tanan dai wani iri kuma mu'jiza ce ta Qur'ani tunda aka bar mutane mutane suka koma daga su sai waɗanda za su bawa shi yasa da ga mutum shi da kansa yayin zakar amma sai ga yana kai komo shin yaya zakkan nan ta yi ko ba ta yi ba sai ga kuma daga baya mai ɗan dama dama kenan a fara tambaya sai an yi tambaya ai ba da ne na cire ba Allah sau sai Allah ce wallahu samir alim lalle Allah mai ji ne kuma masani ne akan komai a cikin surat tauba aka fito ne ita zakka rukuni ne na uku daga cikin rukunan musulunci ma'ana tike ne na musulunci wadda aka musulunci da ita an gina musulunci guda biyar to ita take ne na uku a ciki kuma Allah maɗaukakin sarki ya gwama ta da sallah a cikin alƙur'ani mai girma a cikin ayoyi masu yawan gaske haka Allah maɗaukakin sarki ya gwama duk wanda kaji Allah cewa aqimu salata cewa atu zakka wa aqimu salata wa zakka haka Allah yawanci duk wanda ya faɗa gurare da dama a Qur'ani mun sani saboda haka duk wanda ya inkarin ya musu wajibcin zakka yana ganin kamar zakka ba wajibi bace wannan mutumi tabbas ya kafirta sannan kuma ya wajaba akan shugaba sarki ya umarce shi da tuba da dawowa akan musun ma da yake akan zakka ba ta halatta ba a sa shi dole sai yayi a yi masa jinkiri na kwana uku wadda shi da kansa dai da da karin kansa idan har hakan bai yi ba kuma in ya tuba shi kenan idan bai tuba ba a kashe shi a matsayin ridda a musulunci wadda kuma ya tabbatar da wajibcin zakka amma sai ya ki bayarwa ya yadda wajiba ce kai baka bayar ba raka ba eh ba zan bayar ba ka yadda wajiba ce eh wajiba ce to sai a kwata da ƙarfi in ya ce shi bai ma yarda da matsayinta ba ne ba ma ba wajibi ba ce ba komai ba ne wannan shi ne za a masa jinkirin kwana uku idan ya dawo shi kenan idan bai dawo ba da a kashe shi ne a matsayin kafin ya yi rida ya bar addini kane ba rashin ba da zakka fita daga musulunci idan kuma mutum ya hana ne ya yarda wajiba ce amma dai rowarsa bai fi ƙarfin rowar ransa bai hana shi kuma wannan da a yaƙe shi da ƙarfi da yaji idan a wajen kokowa da shi a ɗauka ta kai ya rasa ransa ma duk ɗaya ne babu laifi a musulunci. kamar yadda sayyidina abubakar ya yaƙi wasu mutane akan zakka an ce su ba da zakka suka ibarwa sayyidina abubakar ya ce shi ko wallahi shi ya yaƙe su aka ce akan ba su ba da zakka ba da aka yaƙe su ya ce ai laumana uni iƙala ya ce kanu ya addihi ya ce inda za su hana ni iƙal shine yin jamali ko abin ɗaurewa ƙafar shanun eh dangwali ya ce inda za su hana ni dangwali a ce ana cire zakar dangwali ba fa dabbar ba dangwalin kansa a ce yawan adadin igiyar da ake ɗaura shanu ana cire zakarta ya ce da mutanen da su ba ni shanun su cire zakar shanun shi wannan dangwalin su ce ba za su ba da zakarsa ba sayyidina abubakar ya ce da sai na yaƙi su akan wannan dangwale matuƙar tun a zaman annabi in ana ba da shi ya ce sai na yaƙi su sai sun bayar wadda haka sayyidina abubakar ya faɗa to mu sani kuma ita zakka fa ibada ce wacce ake yin ta da dukiya da dukiya ko da abin da mutum ya roma ko da abin da mutum ya tara na kasuwanci wadda wannan bawa da yake wannan ibada da dukiyar yana neman kusaci ne zuwa ga mahalicinsa mai girma da ɗaukaka. Ita zakka asalin abin da ake so ka nufata kenan, ka ne ka yi don Allah kuma ka nufaci samun mai, ka nufaci Allah maɗaukakin sarki, shi shi kaɗai shi ne damuwar ka san ka cire kuma ka cire a daidai. idan har bawa ya bayar da ita yadda ya dace ta fuskar yadda yake ingantacciya a ransa ya yarda da hakan ya nutsu shari'a ce sannan bayan shari'a ce kuma ya amince da hukuncin Allah kuma ya bayar ta kawai da neman yardar Allah maɗaukacin sarki ba ya yi ta darriya ba to wannan zakka da ta zama masa sababin tsiransa daga cikin azabar wuta da ta zama dalili na shigarsa gidan aljanna kamar yadda ayoyi da hadisai suka tabbatar a cikin alkur'ani mai girma yadda Allah maɗaukacin sarki yake cewa wa sayujannabu hal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtiga wajhi rabbil a'la sai Allah ce wala sawfa yarda Allah maɗaukacin sarki yana magana akan mutanen banza wanda suke kin ba da zakka suke kin bin dokokin Allah sai Allah maɗaukakin sarki sai ka saffa nagari ya ce shi ku al'atuka wanda yake kiyayewa dokokin Allah da sannu zai tseratar da wannan kansa daga wannan azabar Allah shi ne Allah yake ba mu labari allazi yi uti malahu ya tazakka shi ne wanda yake ba da dukiyarsa don ya tsakaka ya tsarkake dukiyarsa ya komai wa mali ahadin inda hu min ni'matin tujza ba wani abu ne a wajen dan adam yake nema na lada ko na ni'ima ya gode masa wai dan a saka mar ba a'a ya bayan ne illafti ga a wajen rabbil a'la sai dan neman yardar tafarkin ubangijin sa madaukaki sai Allah ko yace wala sawfa yarda da sannu Allah madaukakin sarki zai aminta da wannan bawa da yake bada dukiyarsa a suratul layl sana Allah madaukakin sarki a suratul mu'minun da yana yaban mu'minai yake cewa qad aflahal mu'minun tabbas mu'minai sun rabauta mu'minai sun rabauta kamar mun tambaye Allah suwaye muminan sai ce alladina hum fi salatihim khashi'un sune waɗanda a sallansu suke kushu'i walladina hum anil lagwi mu'ribun sune idan sun ji allagaw yashashiyar magana yashashin aiki mara amfani sun ji kada kade sai su juye baya sun ji wani guri alamun batsa ake yi sai su kauce walladina hum lizzakati fa'ilun sai Allah ce sune kawai ga zakka suke aikata kaga ba Allah ce suke bada zakka lizzakati fa'ilun in aka ce wannan sun zama fa'iluna masu aikata zakka ma'ana suna cire ta yadda Allah ya ce kuma suna cire ta yadda ba tare da tilas ba suna ba da ita ba a tauye ta ba duk wanda yake wa zakka wannan shi ake kira fa'iluna masu aikata zakka amma ka cire zakka ka yi kwangware baka zama fa'iluna ba ka cire zakka ka bayar ta ba gurbin da aka ce a bayar ba baka zama fa'iluna ba saboda haka lalle yana da kyau mu kula har Allah madaukakin sarki da yana siffanto siffar mu'mine a gurguje sai yake cewa ulaika humul warisu Allah ya ce waɗannan su ne magada kamar mun tambayi Allah me za su gada sai ya ce allazi ne sunan firdausa su ne wadda za su gaji aljannar firdaus hun fiha khalidun su ɗin kuma sun shiga za su dawama a ciki babu fita Allah samu a ciki manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min abdin yusalla salawatil khamsa babu wani bawa da zai yi salloli guda biyar wa yasumu ramadana ya azumci watan ramadana wa ya khuruji zaka kuma ya cire zakka wa ya tajannabul kaba'ira saba sannan ya nisanci manya-manyan laifuka guda bakwai illa futihat lahu abwabul janna face sai an bude masa kofofin aljanna wa qila lahu sai a ce da shi udkhul bi salami shiga da aminci kofofin da a bude ya zaba da kansa a bude a ce zabi wacce kaga dama kuma a ce da aminci wannan hadisi imamun nisa'i ya fito da shi hadisin wajen abu huraira wannan shine karshen kudubar mutum Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai da girgiza ƙasa ƙarƙashin yau da nasara ya Allah ka taimaki masu taimakon musulunci a da suke ya Allah yan ta'adda Allah ka yi mana maganin su ya Allah yan ta'adda Allah ka yi mana maganin su ya Allah duk wanda ba sa farin cikin su zaman zauna lafiya ya Allah ka yi mana maganin su ruwa da suke neman mu zauna lafiya Allah ka taimake su Allah ka ba su dama da iko ya Allah dama tana wajen ka bata wajen kowa duk wanda yake nufin mu da mummunan sharri ya Allah ka yi mana maganin su ko na gida ko na nesa ko na ina ne ma ya Allah ka yi mana maganin su ya Allah ka taimaki masu taimakon musulunci a da suke ka kaskantar da kafirci da kafirai a da yake ta zuwa ga sallah hada sabo a daidaita daidaita sabo yana da cikin sallah Oh,